من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو نشاء لجعلناه هداما فزلتم تفكهون إنا لمبرمون بل نحن محرومون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نقرت نكت ترجعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء يبدك ورعايتي وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحق القادرين وأبيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau lahadi sha hudu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da 24 ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma ya ja mana aya ta 68 a cikin suratul waqi'a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udu billahi minash shaitanir rajim afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun ku bani labari akan ruwan da ku mutane kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuke saukar da wannan ruwan daga gizagizai daga hadari amna hamil munziluna koko Allah ne yake saukar da kayansa daga gizagizan launa sha'u Allah yace da mun ga dama ba ja'al kaman kace da Hausa Allah yace da ya ga dama la ja'alnahu ujajan da Allah ya sanya shi ya zamanto ruwan gishiri aha mana launa sha'u ja'alnahu ujajan Allah ya ce da na ga dama da sai na sa ruwan ya zama ruwan gishiri kamar yadda kofi daya na ruwa wanda mutum zai iya sha sai a ce an zuba laidan gishiri guda daya yaya kake ganin wannan ruwan ba zai shawu ba to haka Allah ya ce da na ga dama ruwan da kuke sha sai na mayar da shi ya koma ruwan gishiri la taqdiruna ala shurbihi ba za ku iya sha ba ma kuma ka gwada ka gani kofi ɗaya na ruwa da kake sha sai ka juye mai leda ɗaya na gishiri sai kallon ikon Allah abin da zai faru ba za ka iya sha ba to abin da Allah yake nufi yake launa sha'u ja'alnahu ujaja da mun ga dama da mun sa wannan ruwan da kuke sha ya koma ruwan gishiri ta yadda ba za ku iya sha ba ba kuma za ku iya amfanin komai da shi ba hatta noma ruwan ba zai yi ba saboda gishirin ya yi yawa zai karkashe gonan zai lalata ta gishiri da kake gani ba mugun abu ne shi yasa aka ce kafin ma a ci a dafa shi duk likitan duniya zai gaya maka ka kiyayi cin gishiri ɗanye waya a maka girki girkin da gishiri bai bai ji ba ka ce a ɗibo ka ƙara barbaɗawa to wannan barbaɗawan da kake illa kake sa ma kanka likitoci za su gaya ma wannan cewa ka kiyaye wannan ɗanyen gishirin lafiyanka da gishiri shine ya ji wuta ya dimamu ko ya ke cewa ya dahu yawwa amma in ba haka ba odawa ne to akwai damuwa sai Allah ya ce fala ta ha law nasha'u ja'alnahu ujaja da mun ga dama Allah ya ce da na sanya ruwan da kuke sha ya zama ruwan gishiri ruwan sama ya zama ruwan gishiri ruwan teku dama jin gishirin ne sai a ƙara sa gishirin ya ƙara fitowa rau haka malam ruwan rijiya da kuke sha ya zama ruwan gishiri ruwan bohol ya zama komai da ka sani in dai sunan shi ruwa Allah ya ce sai na sa shi ya koma ruwan gishiri ta yadda ba za ku iya sha ba to Allah ya ce tilla ban yi muku haka ba ban sa ruwan da kuke rayuwa ba ya koma ruwan gishiri falaula tashkurun shin mu hakan ba zai sa ku gode min ba ku yi imani da ni ku bi ni so da kafa kuma ku kadaita ni da bauta ni kadai a cikin bauta ba sai kun hada ni da bautan wani ba ko ku dauki abin da nake yi ku ba wani ku ce wani ma na iya yin abin da nake yi ce to kafu haka falaula tashkuru ku zamto masu gode wa Allah subhanahu wataala aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنزلتم نعم.
شجرتها أم نحن المنشئون Allah subhanahu wataala ya ce afara'aytumun nar allati turun ku bani labari akan wannan wutan da kuke kunnawa mana ko yaya kuke gani akan wannan wutan da kuke kunnawa amma an fi fassara shi da ku bani labari akan wannan wutan da kuke kunnawa a antum an sha'atum shajarataha shin ku ne kuke kunna ta daga wannan bishiyan am na hannun mushrikuna ko ko Allah ne yake tayar da wutan daga cikin wannan bishiyar to kaga a nan wurin mutanen mu ƴan ƙasar Hausa ba za su gano abin da ake magana ba tilla a wannan Allah subhanahu wataala ba ma magana yayi akan dutse ba da wuta take fita su larabawa akwai wata bishiya da suke kiranta da suna zandi sunan bishiyan zandi wannan bishiyan idan ganyenta da ganyenta suka haɗu sai ya rika fitar da wuta idan ganyenta musamman ma aka aka murza sai ya rika fitar da wuta da an murza shi da ɗayan sai wuta ya kama sai Allah subhanahu wataala tunda da shi suke kunna wuta su sai Allah subhanahu wataala ya ce ku bani labari akan wannan wutan da kuke kunnawa a antum ansha'atum shajarataha shin ku ne kuke tada wutan daga jikin bishiyan am nahnu munshi'una koko Allah ne yake tayar da wutan daga cikin wannan bishiyan kenan wannan bishiyan Allah subhanahu wataala ya yi ta dan rahama ga talikai tunda kafin ka ce za ka samu wayannan duwatsun da za ka yi ta kyattawa to ba lale ba ne to amma har a cikin bishiyoyi akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya sanadarin ta da wuta a jikinta ita ce wannan bishiya da suke kiran da suna zanda to shikenan sai Allah yake tambayan su ku ne kuka sa ka kalla kuma yanda Allah yake yi bayan ya sa din sai ya sanar da dan adam cewa in yayi haka din wutar za ta tashi a cikin bishiya da Allah ya ga dama sai ya sa kayansa ya koye a jikinsa a cikin wannan itacen har zuwa tashin kiyama sai an zo lahira Allah ya ce muku ai ba ku sani ba na sa abun kunna wuta a cikin bishiya to amma Allah cikin rahamarsa kuma sai ya sanar da mutum cewa ka gwada wancan abun ka gani ka saurara ko kai yanzu ga irin abun yana faruwa da kai an abu ya kulle ma ka rasa mafita sai kawai kaga kamar wani ya zo ya gaya maka a cikin zuciyanka ka gwada ka zamana sai kuma kaga da zaran ka gwada sai ga Allah subhanahu wataala ya baka mafita a kai ko to Allah irin haka yake ma mutane ce wannan bishiyan idan an yi kaza to ai yana yana amfanin kaza shi za ka ga mafi yawancin masu amfani da gargajiyan nan magunguna na hausa ai wani abu a bacci za a gaya masa cewa lalura kaza maganinta kaza ne itace kaza saboda haka shi kuma sai ya je da safe sai ya sassako sai ya ci a gwada ai magani ya samo suna ne daga gwada mu gani aha yawa aran ma ya ce ya haka ne magani ya samo asali ne da gwada magani gwada magani za ka warke ko ba za ka warke ba to sai wannan ya gwada mun gani ya warke wannan ma ya gwada ya gani mun warke ya warke sai a ce kai magani magani ma shi kenan sai ya zama magani amma asalinsa da share magani ko za ka zai aiki to haka suke yi wani abinci za a gaya masa cewa itace kaza ko ciyawa kala kaza tana maganin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ya farka kuma ba zai ga wanda ya gaya min ba dama shi ake so ya sani so da ya je shi kuma zai rika kiyayewa ai a bacci an ce mai kaza an ce mai kaza har yanzu akwai bayan Allah da suna ganin irin wannan za a ce musu kaza a bacci kuma su farka su gwada sai su ga abin yayi daidai ko a gaya masa a ce wane yana maka keta ka kiyaye shi sai kuma ka ga eh daga cikin gashi abin ya faru na'am to ka gani haram ma yana cewa ko wasu ayoyi wanda babu lamalif a ciki in an gwada su ma suna haka to Allah ya fi mana ka gani ko to sai Allah subhanahu wataala ya ce ku ne kuke tada wutan daga cikin bishiyan ko ko Allah an sa eh ne Allah ne yake yi in Allah ya ga dama sai ya maida ita kaman gwaiba kamar za kamar za babu abin da zaka ji sai kanshi ya tashi ko ba haka ba Allah ya ce mana sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wannan wuta da muke amfani da ita yanki ne daga yanki saba'in na wutan jahannama wanda dai a baya mun riga mun karatu a kai ko sai da aka sussurka wannan wuta aka sussurka aka sussurka a teku fa saba'in sannan aka kawo wa dan adam yake iya amfani da ita aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Allah subhanahu wataala ya ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin Allah subhanahu wataala ya ce kun ga wannan wutar da Allah subhanahu wataala ya sa ta a nan duniya ana amfani da ita a girka abinci a soya kwai ko ko a soya mene kaji yawa wannan wutar da kuke gani ana yin haka da ita Allah ya ce mun sanya ta ne fa a nan duniya domin ta zamanto wa'azi ga mutane wutan ta zamanto mene wa'azi me yasa saboda kai ne ba za ka ga kai ka kunna ta wutan da hannunka amma in aka samu bacin rana sai ka ta kona ka to wai wannan kona wanda ta yi maka daɗi za ka ji ko ko haushi ko zafi na azaba ko haushi ne zafi to sai Allah ya tunatar da kai ba wannan kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in ɗin wutan lahira shine ta ƙona ka kaga tsokan wurin naka ya ƙone wannan zafin da ka ji bai fa kai zafin na lahiran ba tazkira ana maka wa'azi ne cewa an kaga wannan faɗin halittan wanda bai kai na lahiran ba kaga yanda yake yin barna in ya taɓa ɗan adam ka gani ce lalle Allah ne ka gani to ka kiyaye Allah ka taba ganin yadda gobara ya kama wani gida eh ka taba gani me kaga wutan ta yi ma wannan gidan fenti ko ko mene ce Allah ya wuce fenti me yayi ta laƙuma dukiyar wannan ne gidan ka ga yana tai eh to haka za ta laƙuma waɗanda suka bi suka ki bin Allah kai dan uwa da kaga wancan gida ya kama wutan ta laƙuma dukiyoyinsu haka yadda ka saba wa Allah in ka saba wa Allah yadda kaga wutan ta laƙuma dukiyarta haka za ta laƙume ka ta laƙuma mutum kuma Allah zai ce ya dawo kenan kowane minti ɗaya mutum zai kone kurmus kowane minti ɗaya kuma za a dawo da shi haka za a yi ta mai har zuwa ranar da ba shi da ƙarshe a lahira dan Allah wani ɗan adam ne zai iya jure ma wannan azaban a ce duk minti da ai ya ma wuce minti da duk wasu takalmi mutum ya kone kuma an ƙara dawo da shi haka za a yi ta yi ba haka za a yi ta yi ba ranar tsayawa kai dai za ka ɗauka kaman irin abun nan da mutum yake dannawa a wayan shi idan rediyo ya idan murya ya kare ya kara juyawa in murya ya kare ya kara juyawa ai akwai wasu wayoyi suna da irin wannan tsarin sai ya sa auto repeat ko to yadda kaga wannan auto repeat din fa haka rayuwar za ta zama da mutum ya kone kawai sai dai ya taso da ya kone sai dai ya taso da ya kone haka kullama nazar juluduhum badalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab duk lokacin da suka kone Allah ya ce sai mu kara tayar da su da ya kone ba wai sai an jira an ce mala'ika ƙara tafar da shi ba yana konewa yana narkewa sai a ƙara tare da shi da ya aka zai za a kai har abadan abada wa mata'al lil muqwi kalle da Allah ya ce sannan wannan wutan fa tana zamantowa ne abin amfani a gare mu shine ya muka faɗa da za ka dafa abinci za ka dafa kwai ka soya kwai ka soya kaji ko ba haka ba kai mene kuma me yake da wuta a shaɗigi Allah yake kaga tana da kuma amfani a gare sannan wannan wutan har ila yau tana da amfani ga matafiya ko ba haka ba ka san da babu irin wannan ci gaban na fitillu na zamani haka in za su tafiya cikin dare ya za su yi sai a nan naɗa wani abu a jikin itace ko sai a sa mai man gyaɗa ko manja ko wani abu haka sai a todana mai wuta sai a rike haka ana tafiya shine Allah subhanahu wataala yace masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Allah yace ai misalin wa'inda suka ƙi yin imani da Allah suka koma suna munafintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin mutumin da ke tafiya ne ko mutanen da ke tafiya cikin duhun dare sai suka nannada wannan tsumman a jikin wannan itacen suka kunna masa wuta wutan na kamawa za su ga hanya to idan wannan kyallen ya mutu ba ba tafiya sai dai a tsaya cin to a cikin wannan duhun kuma sai Allah ya kawo zaki ba sai gudu ko ba sai gudu ba eh ba za su gudu ba sai ya ta salati killa shi zakin ko dabban yana gani a cikin duhu ba sani ba kun lura su dabbobi suna gani a cikin duhu ko da babu hasken fitilla suna gani to yanzu kai dan adam ba ka gani sai ka kunna wannan wutan to ka kunna ka fara tafiya kana tafiya kana tafiya sai ka san sai ka sai sai ka kare sai kuma ga zakin ya zo ba mene ba daman gudu to haka rayuwar dan adam take in yake bin Allah zai ga kamar yana ta shedanci yana ta iskanci ba wanda yake da iko da shi ko jiya ne ko shekaran jiya ina kan hanyar towa wannan masallacin wani daga cikin matasan nan layin yana faɗa yana cewa wai sai dai ai hakuri da shi ba nan layin ba uban da ya sai ta kura mai sai na wuce na kyale shi kawai na ce yaro ne wannan eh da ba wannan yaro ne wai ba wani wani a nan layin ba wani wuri ba nan layin yake faɗa ba na son na faɗa ƙofar gidan kar ya zama damuwa ba uban da yake ya kuɗa shi sai na wuce shi kawai ne kawai ma ban gan shi ba ban ma ji abin da yake faɗa ba to dan adam zai ga kamar yana kan ganiyar shi na kurciya ba wani babba wanda ya sai tsawata masa ya yi wannan shedancin ya yi wannan iskancin yana ganin cewa shi yanzu daidai yake da uban kowa ma to ai yana kallo ne a yanzu misalin wanda ya kunna fitilan ke na sai ya zo daidai inda fitilan za ta mutu tana mutuwa to rayuwar shi ta tsaya a wurin wannan zakin da kaga mun ce sai ga zakin ya zo sai mala'ikan mutuwa ne za ka iya gudun ma mala'ikan mutuwa to haka wannan bawan Allah ne haka dan adam yake duk abin da yake yana ganin ba wanda ya isa kaza kaza wallahi tallahi menene in ma mutum ya mai ya sare shi ya mai duka yana kallon gaban shi wutan na mutuwa zai ga mala'ika a wurin kuma a hakan ma kafin zuwan mala'ika din zai iya shiga wani yanayi zai iya shiga wani yanayi zai ga cewa wayannan da yake ganin cewa ba su isa ba to su ne kaɗai kuma za su iya fitar da shi ko yanzu fa ba sai an je lahira ba ake sanin mahimmancin mutane za ka zo kana neman wani aiki sai a ce sai ta kawo shoti sai ka kawo granto wanda zai tsaya maka to a baya duk ka zage manyan unguwa ko ba ka ba duk ka zage su ka musu rashin mutunci yanzu an ce sai ka kawo wanda zai tsaya maka a ɗauke ka aiki sai ga mutum kuma ido ya yi wiki wiki shi yasa ake gaya maka kai da kake sauraron mu a yanzu wayannan da kake gani manya ka girmama su ka mutunta su an gane wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ka dace tun kafin kawo wanka wannan shekaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk wannan shafin ko yana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana ويرحم صغيرنا وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوجه كبيرنا او كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا الله صلى الله عليه وسلم يقول duk mutumin da baya girmama manya a cikin mu ma'ana a cikin a cikin wa'anda yake rayuwa da su baya girmama manyan da suka girme shi ko suka haife shi Manzo sallallahu alaihi wasallam yake baya tare da mu duk karamin da baya girmama manya manzala ya ce baya tare da mu hakanan duk babban da baya tausaya wa na ƙasa da shi yara shi ma manzan Allah ya ce baya tare da mu kina manzan Allah ya ɗaura connection alaƙa tsakanin manya da ƙanana shi karami in ya ga babba ya girmama shi ya mutunta shi karka ce a sai babanka aka ce a ba sai babanka ba in dai ya girme ka ba wai ma maganar haihuwa ba in ya girme ka musulunci ya ce ka girmama shi wannan ka'ida da kaga musulunci ya sa ita ce sojoji suka ɗauka ko jami'an tsaro idan mutum ya riga ka shigowa bariki da minti biyar kaga rana ɗaya kuka shigo ko in dai ya riga ka shigowa bariki kai ko ma kuka shigo tare ya riga ka rubuta suna ya zama oganka da ka gan shi kai kai haka so me yasa wai saboda ya riga ka shigowa wannan duniyar ta wasu ta jami'an tsaro ka gwada wata rana idan kaga sojoji guda biyu suna tafiya daya yana da tsuntsu a nan ɗaya kuma igiya ne a nan wurin to mai tsuntsun ka je ka dangware kan shi ka gani me zai faru ka tiro wannan ɗayan wanda yake da igiya kawai zai kyale ka ka san me yasa ba zai kyale ka ba yanzu wai ka wulakanta wannan da ya riga shi zuwa bahanci ka wulakanta wanda ya fi shi mukami to wannan karantarwa musulunci ke wanda ya riga ka zuwa duniya da kake ji hausawa suna cewa yaya to musulunci ce ka girmama shi ko da ka fi shi kuɗi shi musulunci ba kuɗi yake kallo ba ya riga ka zuwa duniya eh wanka ne eh wanka ne girmama shi ko da ko ci ɗaya ne Hassan da Husaini aka ce shi Husaini nan ya girmama Hassan to yanzu menene hakkin shi kuma Hassan din akan Husaini aka ce shi kuma ya rika jin tausayin wannan na ƙasa ne shi ai za ka sojoji suna da wannan in an taɓa wani nasu to sukan iya zuwa wannan anguwan su yi rashin mutunci ko ba haka ba wanda yasa saboda an taba na kasa da su ba za su yadda ba shi shugaban nasu na can barikin zai yi guda mutum da ya kuka taba a cikin su amma sai ya turo kamar sojoji guda hamsin ko mota uku ko a zo duk wanda aka gani a wannan layin ko tsoho ne ko saurayi ne sai an mai bulala wai me yasa za a mai wannan bulala saboda suna kallo aka taba nasu ba a tsawata ba to shi ne musulunci yake karantar da kai duk wanda ya girme ka ka girmama shi ka mutunta shi ka darasta shi an lura da wannan ballantana hadisin da ka haddace tun kana yaranka ko da dai littafin bai shahara a wurin mutane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake da furfura idan ka girmama shi kai ma Allah subhanahu wataala zai samar maka da wanda za su girmama ka sun mutunta ka lokacin da kai ma furfuran ko girman ai furfura girma muke cewa mu lokacin da kai ma girman naka zai su amma yanzu ka ga wani da girma da furfura ka wulakanta shi kai ma lokacin da girma zai zo maka da burburan sai kai ma Allah ya samar da wasu yara su maka rashin mutunci Allah subhanahu wataala ya ce mu Amin.
Allah subhanahu wataala ya ce wa mata'an lil muqwin wannan wutan kuma tana cikin jin da tana daga cikin kaya da muka samar dan jin dadin akwai abubuwan da idan ba a dafa su da wutan ba ba za su ci ba ko kaman doya doya duk yadda ka kai ga san ta ci in dai ba a sa ta a wuta ba shin ta sai ga yayi wani iri haka haka amma ban sani ba ko an samar da wani dabara da ake iya cin doya danye babu ko to ka gani ke to akwai abubuwan da Allah haka yayi su in dai ba a sa su a dan a wutan nan ba an dan ba su tsoro to ba za a iya ci ba sai Allah ya ce wa mata'al lil muqwin sannan tana zamantowa mene lafiya ko ni'ima ga wa'annan matafiya kamar yadda muka yi magana akai wanda shine ya jawo mu misalin wannan saurayi wanda yake faɗan cewa shi sai dai ai hakuri da shi ba uban da yake takura ma rayuwarsa ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana to kaga shi matafi zai rika amfani da fitillan ko wannan wannan ya za mu kira shi wannan wutar fitillan yanzu ne muke da torchlight ai da su wannan wannan wutar da kake gani ana rikewa mai tsumma tana yin wuta shine torchlight din nasu za ta tafiya da ita har zuwa gurin da za ta kare kafin ta kare an riga an kara naɗa wani da ya kusa mutuwa sai a kara dode nama wancan shi wannan kuma sai a ajiye shi sai a kara naɗa wani shi ma a kara tafiya ta yadda da wancan ya kusa karewa sai a kara kunna shi haka za su tafiya ba za a bari abin ya dauke ba balantana ya kare Allah subhanahu wataala ya ce to ka sani mun sanya wuta ta zama wannan wuta ta duniya ta zamanto tunatarwa a gare ka cewa akwai wutan lahira dan wa zai iya tambaya ce to wannan wuta ta lantarki fa ita ma za ta iya zamantowa wa'azi ga dan adam sai a ce maka kwarai ai wannan wutan da kake gani ta lantarki har ta fi wancan wutan da ake girki haɗari har ta fi wancan wutan haɗari domin ita wancan wuta da ake girka abinci da ita ko idan mutum ya ko idan mutum ta kama shi to ba lokaci ɗaya zai mutu ba wani ma har za a iya zuwa a sa masa magani kuma ya warke amma kaga wannan da kake gani ta wannan in ta kama mutum a cikin abin da bai kai minti uku ba za ka gama da shi abin da ka je ka kalli yadda suke mutuwa masu gyaran wuta mana a kamfan waya shi yasa ake kira ga jam- gwamnatin tarayya ta ƙara ma wayannan mutanen albashi saboda wani wurin gyaran wutan fa da ya kama haka kawai aka samu akasi sai dai mutuwa ba za a jira wai sai gobe ba na da ya kama wuta yana kama ta haka sai dai wani ba shi ba karka tunanin kuma babu wannan abin sabon hannun nan da suke sawa da ita high tension suke cewa ba ka san ita ma wannan wutar sun kasa ta layi layi ne ba ita wannan lantarki- lantarkin da kake gani layi layi ne akwai karamin layi wanda shine irin wuta wanda zai zo daki ko har a wanda zai zo maka daki sai ka ga layi layi daban-daban ne akwai layi da in an jawo maka wuta ta soket din za a gaya maka wannan hita zaka sa wancan kuma TV da rediyo da fridge wannan da aka ce maka hita zaka sa idan baka sa a nan ba sai ka je ka sa a socket din da suka ce maka nan zaka sa na TV to zai kona maka wayoyin gidan sannan idan ka lura wayoyin da suke wucewa a titi za ga hawa uku ne akwai wanda za a sa shi kasa akwai wanda za a sa shi sama akwai wanda za a gan shi shine yake dogon tafiya din nan wanda ake sa mai karafuna shi kuma in kana kan hanyar wucewa gari zuwa gari su ne za ga suna ɗauko wutan daga gari zuwa gari wannan wutan da kake gani na- na gari zuwa gari a ƙasanta da zaka je ka tsaya zaka ji tana zuki hanawa tsayawa ƙasanta ma ake yi kana ƙasan nan za ta iya tsotso jininka gaba ɗaya saboda rashin mutunci na wannan lantarkin da kake gani shi ta ga gwamnati tana hana a yi gini a ƙasan irin wa'annan high tension ɗin wurin da jirgin ƙasa zai wuce sai a sassa wasu raga-raga da menene haka sai a sa kawai sai ka tunanin ko za a kama kifi ne a a duk suna ƙoƙarin kare lafiyar mutane to ita ma wannan wutan ka tunatar da kai Allah cewa yanzu kai ne da kanka za ka kunna in ka kunna ka ga haske kai ne za ka kashe in ka kashe ka ga duhu to tana isar da kai cewa fa in ka yi abin alheri haka za ka ga haske a kabarinka Ah, ba kai ka kunna ba to ai kai kai abin alheri sai ga hasken yadda ka kashe din ka ga duhu to idan ka kashe hanyar ka tsintsinke hanyoyin yin abin alheri ka koma kana ta saba wa Allah to haka yadda ka ga duhun a ɗakin ka wani fa a ɗakin shi fa idan an ɗauke wuta baya ganin hannunsa saboda duhun da ke ɗakin ba sani ban wani ya taɓa lura yana faruwa ko a ɗauke wuta kana cikin ɗaki ka ɗaga hannunka haka ba za ka ga hannun ba wai wannan a duniya kenan ba ba wai a cikin kabari ba wanda kai ne kake kallo in an kai wasu kabarin aha za a sa shi a ɗauko itace a sa ko tukunya a sa a ɗauko ciyawa ko ganye a rurrufa a rurrufa masoyinka ne yake cewa ga wani wuri can ƙasa bai ji ba a toshe can yaran ka ne fa da ka haifa zai rika jawo ƙasa yana ƙara zubawa haba dan wa sai kai tunanin akwai haske a wurin in ba aikin ka ba eh ba zai yi ba ana kuma samun wannan haske ne tun a yanzu muna raye ta hanyar aikata ayyukan alheri musamman ka yawaita yin istighfari da salatin annabi ka yawaita in ka je kabari sai kai kallon abin mamaki za ma ka rika tambayan mala'ikun kana cewa ba an ce akwai duhu ba sha ai ka riga ka buro duhun tana duniya yanzu kai da haske ka taho Allah ka samu aski da haske ka taho ce Allah ce eh ce to Allah mun gode Allah mun gode Allah ya ce mana Allah subhanahu wataala sai ya ce annaru sugura ko ko mala yake cewa annaru sugura linnaril kubra wannan karamar wutar da kake gani to an sanya ta ne ta zamanto tunatarwa ga wancan babban wutan Allah mun tuba Allah ka yafe mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce fasabbih bismi rabbikal azim to masha Allah Allah subhanahu wataala ya ce fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi ga ubangijin nan naka wanda yake ubangijin naka mai girma ne sosai Allah subhanahu wataala mai girma ne wasu malamai suka ce ana nufin fasabbih kai sallah ne da sunan ubangijinka wanda yake mai girma wasu malamai suka ce a zikiri ake nufi a yi manzon Allah ya amsa sunan ubangijinsa fasabbi bismi rabbikal azim kai tasbihi zuwa ga sunan ubangijinka wanda yake mai girma aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله سبحانه وتعالى يتكبر الشيء فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله يتي فلا أقسم معنى بازن قار رنسوا بمواقع النجوم da masaukai na wa'annan taurarin wa innahu ko da dai cewa shi Allah subhanahu wataala ko da dai cewa shi la qasamun rantsuwa ne fa mai zaman kansa law ta'lamuna azim da kun san girman wannan ubangijin nan naku to Allah subhanahu wataala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in bi mawaqi'in nujum wasu malamai suka ce a ana nufin ba sai ya ƙara rantsewan ba kenan Allah subhanahu wataala ya riga ya rantse da wa'annan masaukai na taurarin nan wa'annan taurarin da kake gani to wani karatu ne mai zaman kanshi an gane wani karatu ne mai zaman kansa Allah dai ya je mana wayannan taurarin na farko dai yana da matukar muhimmanci ka sani kowane mutum akwai tauraron da yake da shi nashi kowane mutum akwai tauraro nashi wannan tauraron yana yin sharafi yana hubudi malaman ramli sun san abin da nake magana ko yana sharafi yana hubudi tauraro na dan adam ba wayan nan ba ma tukunna bari ba a'a bari fara da naka tauraron ka yana sharafi in yana sharafi mana za ka yi ta haskawa za ka yi ta samun ɗaukaka sai ka ji hausawa suna cewa kai tauraron shi yana haskawa an gane wannan tauraron kuma yana hubudi yana sauka ba na son mun yi zirgi a cikin wannan karatun saboda kar ya zama mutum ma wasu damuwa tauraron kuma yana sauka ƙasa ɗaukakanka da sunanka da popularity naka sai ka ga yana yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa maza ba za su gano wannan da yawa ba amma mata za su gane wannan ko sai ta ga dillayi da ta bi samari suna cewa hello yan mata stop i love you wujiga wujiga tana ƙara yanga tana wannan ai tana wannan tana tana haba jeki yana mene yana kan sharafinsa ne tana kan sharafinta tauraron zai ɗaga ta sama in ya ɗaga sama ba ta yi amfani da daman da Allah ya bata ba tauraron sai fara sunkuyawa idan da a rana samari na cewa stop tsaya yan mata jimana tana banza da su to sai a yi sati ɗaya ba wanda ba wanda ya tsaye da ita idan da samari biyar ne suke zuwa suna jira to sai a koma sai ɗaya ɗayan ma ya zo yau ba zai ƙara dawowa ba sai bayan sati ɗaya ya fara mai hududi ya sauka to dan adam yana da wannan tauraron sanan dan adam yana rayuwa ne akan ɗaya daga cikin nau'in taurarin nan guda hudu da suke kira nari hawa'i ma'i turabi kowane ɗan adam yana ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan siffofin ne akwai wanda za ka tarar da shi ya ɗauki siffa na nari menene nari shi ne mutumin da za ka tarar da shi yana da tabi kamar yana sai na umar zafi za a ga suna da shi a cikin yaran kama an kasa kalla za a ga akwai irin wayannan mutanen wanda ba su da sauki da zaran kanin ya yi wani abu kawai kafin ka ce mene kawai ya kawar da shi kai za ka ce in ka ƙara dukan shi wallahi sai za ka tarar da shi yana da zafi akwai wanda za ka tarar da shi hawa'i ne menene hawa'i lamarinsa za ga yana hawa yana sauka yana hawa yana sauka ka tsaya ka kalla ko a cikin yan uwanka za ka tarar da akwai wanda haka yake za ka ga arzikinsa ya taso sai kuma ya ƙasa sai bayan shekara biyu kuma sai ga wani harkar ta ƙara zuwa kuɗi ya ƙara zuwa kuɗi ya ƙara zuwa bayan shekara ɗaya sai ga kuɗin kuma ya ƙara ƙasa yana ɗagawa yana sama yana ƙasa yana ɗagawa yana ƙasa kamar yadda kake ganin iska tana kaɗawa a wani zaman za ka iska ta kaɗa kowa yana gani wani zaman kuma sai ta kwanta ba wani iskan na nan amma ba wani wanda zai ganta to akwai ɗan adam ɗin da yana rayuwa ne akan irin wannan mataki ɗin sai ma'i akwai wanda zaka tarar da shi ɗabi'ar ta irin ɗabi'ar ruwa ne sume sume sume sume sume sume haka ba ruwan shi to amma ba a wannan sume sume sume sume din kuma sai ya gasa ka ko ba haka ba sai yawa ka ji malam arama ya gyara mu ya ce tare ka noki ke a sume kada Allah ya hada ka da mace irin wannan kaga kowa yana cewa kai mutum ya kirki ka aura kai kuma sai ka koma daji ka rika cewa wayo Allah wayo Allah kowa ya ta yabanta amma in aka dawo daki in ta rika yi maka wasu abubuwa Allah ya fi mana akwai na karshe wanda shi kuma yana rayuwa ne akan ɗabi'a irin na ƙasa duk abin da za ka yi masa ba zai taɓa cewa ufan ba ko da tana cutar da shi ne to a mata akwai irin waɗannan za a ga mijin ya ta cutar da su ya ta wahalar da su amma ba za a taɓa ji ba cikin maza ma akwai wannan wanda matar za ta yi ta gasa shi har mutanen gidan su gane amma shi ba zai taɓa cewa ofan ba har maman shi ma zo ta gane cewa kai ya baka faɗa ba kana cikin wannan yanayin tintintini zai yi shiru to wannan ɗan adam ce to wayannan taurarin kuma da kake gani kowannensu akwai falakin da yake yawo a kansa idan ya juya juyawarsa shine yake kawo juyawar dare in ya juya dare zai ƙara matsawa in ya ƙara juyawa daren zai ƙara matsawa idan da dare ana yin awa goma sha biyu ne to yanzu daren tilla ya matsa daren zai ƙara rabuwa maimakon awa goma sha biyu zai koma yana yin awa goma sha ɗaya da minti talatin in ya ƙara juyawa shine kake ganin wani zaban dare ya yi tsawo rana ta yi gajera ta yi gajere ko yini ya zama gajere wani zubin kuma yini ya zama dogo aha dare ya zama long day shorter night shorter night long day shine abin da kake karantawa a bokon nan ana gaya maka an gane wannan sannan juyawan nasu shine yake bada cikakkun wayannan watanni goma sha biyun da ake magana a kai an gane wannan to sai Allah subhanahu wataala ya ce ba sai na ƙara rantsuwa da mawaƙi'in nujum din nan ba wannan rana da kake gani a wurin Allah kawai tauraro ne ita wannan watan da kake gani a wurin Allah ita tauraro ne kawai sauran taurari a wurin Allah duk taurari ne sannan a wurin yan boko wayannan taurarin da wayannan watan da wannan taura da aha rana da kake gani dukkaninsu duniya ne masu zaman kansu ban sani ba yin a nan wurin akwai wani wanda ya taba ji an ce wai an je duniyan wata ba ku taba ji ba ko ana ce ana faɗa ko sai a ce an je duniyan wata kaga ashe wannan watan da kake ganin ta tana da haske ashe wata duniya ce fa kake gani wannan ranan da kake gani to ita ma wata duniya ce fa mai zaman kanta ba ga yan boko suna faɗa ba seven planet ko jupiter mercury su wane ne ko har zuwa kan a sai an fara moon tukuna yi moon wata din nan da muke kallo ita ce farko take kusa da duniyan dan adam da ka bar wannan duniya na dan adam ba fa je sama ba ba a je ainihin saman ba duniyoyin nan suke haka da ka bar wannan duniyan duniya na farko da zaka fara karo da ita ce duniyan tauraro na dan adam wata ita wannan wata din idan ka je zaka tarar da rayuwa a cikin ta dan adam ba zai iya yin ta cikin lumana ba saboda a wurin akwai abin da ake kiransa force of gravity yan boko sun san abin da ake magana a kai kaman da hausa kaga idan na fike wannan abin yanzu ka gani yayo ƙasa duk abin da ka ɗaga shi a nan duniya ka sake shi to zai yi ƙasa ne ita wancan duniyar ta wata da kake gani ita babu force of gravity force of gravity babu shi duk abin da ya haka to zai ta tafiya sama har abada ba zai dawo ƙasa ba in dai har ka kuskura kai haka ka ɗaga ɗin nan to sai dai ka yi tafiya babu dawowa har abada ba za ka dawo ba shi za ka ga idan ana nuna yanayin yadda ake tafiya a wurin sai ga ana yin wani abu haka haka kaman gunji gunji kaman doro doro ana juya ba a hankali saboda da ka wani juya da karfi to iska zai yi gaba da kai har abada ba za ka dawo ba dan adam zai iya wannan rayuwar to shine fa turawa suke son su jawo wa mutane rigima wai sun je wurin suna yanka floti floti Allah malam wai sun je suna yanka floti floti a duniyar nan wanda yake ganin zai je to sai je ya biya kuɗi a yankan masa flotin ana sa ran za a fara tarewa a wancan duniyar na wata daga nan zuwa shekara hamsin masu zuwa saboda haka tunda mutum wawa ne shi ko ba haka ba tunda mutum shi wawa ne sai ya je ya biya a kabin nan da shekara hamsin an gama gina masa sai je ya tari na? to maginan sai yan ka biya za ka je ka gari tun da ni ban biya ba a ba lalai bane san shi amma dai akwai kamfanin suna nan suna nan suna siyarwa wai to amma dai kai dai dan adam ka sani cewa rayuwa a wurin ba a yi ta dan kai ba akwai duniyar da idan ka wuce wannan na dan adam na wata din nan banda ruwa babu abin da yake cikin ta banda ruwa babu abin da yake cikinta ita kuma duniya akwai duniyan da idan ka wuce ta banda sanyi babu abin da yake ciki to idan ka wuce wa'annan ka fara matsa kusa da rana to dan adam ma ba zai iya wannan ba sun ta kokarin su je su gano kusa da wata wannan duniyar ta rana amma abin ya gagara duk karfin abin da suka aika kafin ya iso wurin da kimanin shekara ɗari sai ya kone duk abin da aka tura kafin ta isa wurin da kimanin shekara ɗari sai ya kone har yanzu an kasa isa wannan duniya suna son su je su ga yaya wurin yake amma abin ba zai yi ba sai Allah subhanahu wataala yake tun da ka dan san wani abu yanzu akan wayannan taurarin yawa sannan wannan taurarin da kake gani Allah subhanahu wataala ya kasa su zuwa gida biyu wayannan taurarin daga cikin su akwai wanda aka yi su don kwalliya ne don kwalliya kawata wala kar zayyana sama'a dunya bi masabiha menene masabiha a wurin su ne wayannan taurarin Allah ya ce mun kawata sararin samaniya da wasu irin fitilu menene fitilu a wurin sai aka ce maka wayannan taurarin da kake gani su ne fitilu wasu kuma taurarin Allah ya ce da kake ganin su a haka to da su ne muke harban shaidanu domin akan samu wasu aljanu wanda suke mabokaye aiki sai su rika tattaka juna suna tattaka juna suna tattaka juna wasu suna son su je hasararin samaniya su ji wani wahayi Allah subhanahu wata'ala ko wani umarni Allah subhanahu wata'ala yake bai wa mala'iku in suka jiyo kwara ɗaya sai zo su sarka shi da ƙarya wurin ɗari Allah ya fi mu Allah ya fi mu to lokacin da suke hawa junan su nan suna hawa hawa hawa hawa Allah subhanahu wataala ya sa wannan tauraron a jefe su shi wata ranar kana zo zaka ga wani abu ya wuce kaman wuta kaman mashi to wannan na ka taba gani ko to wannan tauraron shine aka jifa wayannan aljalan da shi idan ya same su to suka mutu wanda tauraron bai same shi ba kai tsaye tararatsi ne ya same shi to shine zaka ga ya rasa hannu ko ya rasa kafa ko ya rasa wani sashi daga jikinsa shi ne yake gangarowa sai ƙasa sai ya samu wani rami a duniya sai ya shiga cikin ramin a nan zai yi jinya har mutuwa ta zo masa shi ne addinin musulunci ya ce da ni da kai idan muna tafiya a cikin daji ko kuma mun je bayan gari muka ga wani rami kar mu yadda mu ce za mu yi fitsari a cikin wannan ramin domin ba mu sani ba ko a wannan ramin akwai irin wannan aljanin da tauraro ya jife shi ya fado ya zo wannan ramin yake jinya to kai kuma ka zo ka mai fitsari da wanne zai ji kaga akwai damuwa a ko ga haushin cewa ya rasa hannu ko ya rasa kafa ko yana jinya ka zo ka sai ya zo ya lalata rayuwar dan adam sai musulunci ya ce a hir ɗinka kar ka yadda ka ga kai mu ma kaddara cewa babu aljani a ciki maciji ne a ciki ka zo ka tsubin kana yin fitsari a ciki sai macijin ya fito kuma ya kawo maka cafka ina zai kama yanzu baba yana son ya yi dariya amma baba ya daure kaga akwai damuwa ko to ko dan ka kara lafiyanka ai sai a kiyaye irin wa'annan abubuwan so a ƙarshe dai Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka cewa ba sai ya yi rantsuwa da wa'annan mawaƙi'in nujum an gane wannan mawaƙi'in nujum kuma kowane ɗan adam kamar yadda muka faɗa ko mun faɗa ko kowane ɗan adam akwai tauraron da yake tasiri a a kansa Allah ya ce mana wala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim Allah subhanahu wata'ala ya ce wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim Allah subhanahu wataala ya ce lalle lalle wayannan taurarin da kake gani la qasamu Allah subhanahu wataala wa innahu la qasamu lalle rantsu wannan da Allah subhanahu wataala ya yi da taurari din nan la wa innahu la qasamu lau ta'lamuna azim babban abu ne da a ce kun sani abinda wayannan taurarin suka mene suka kunsa wayannan taurarin da kake gani idan za a harba wani abu zuwa sama kaman kumbo ko wani abu makamanci dole sai an duba an gani a daidai wani lokacin tauraro ne za a iya harbawa idan aka harba ba daidai lokacin da ya kamata ba wannan abin zai rikice ko kuma ya bata za a tsaya sai a auna a gani daidai lokaci kaza lokacin tauraro kaza ne wannan tauraron sai a ce maka tauraro sa'idi ko ba san gama kuma wanda ya taba jin irin wannan yaren sai a ce tauraro sa'idi tauraro nahisi tauraro mumtajizi tauraro mene saura daya na kana son ka faɗa kayi shiru kar ka ji tsoro tauraro sa'idi tauraro nahisi tauraro mumtajizi ko kamar saura ɗaya kamar guda hudu ne sa'idi nahisi mumtajiz namanta ta dama abubuwan gasu nan ne da yawa so za a tsaya a duba sannan sai a ga menene zai fi dace an gane wannan Allah ya fi mana za ka ga akwai wayanda ko roƙon Allah za su yi sai sun tsaya sun duba wani lokaci ne tauraro sa'idi yake to a wannan lokacin za su yi addu'a sai ga kuma Allah subhanahu wata'ala ya amsa ko akwai to kowa dai da kai yanayin yanda suke ayyuka nasu Allah ya fi mana to Allah subhanahu wata'ala dai ya nuna maka cewa wayannan taurarin ba ha kawai suke ba ko da akwai wasu malamai da suka tafi cewa aha falawa kusun bi mawaqi'in jum suka ce a Allah ma ba yana magana akan wayannan taurarin bane yana magana akan alqur'ani ne domin an ce an saukar da alkur'ani munajjaman qur'ani yana sauka yanki yanki yanki yanki yanki yanki so da wasu malamai suka ce ana magana akan alkur'ani ne da ya sauka yanki yanki Allah subhanahu wataala ya ce ai ba sai na ƙara rantsuwa da alkur'ani to amma dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa mene ana magana ne akan wayannan tauraron da kake gani domin malaman suka ce ai wayannan tauraron akwai ranar da duk za su faɗi وإذا الكواكب وإذا الكواكب انتظرت ranan da dukkanin wani tauraro rana ne ko wata ko wayannan tauraron da kake gani kanana wayannan kananan da kake gani ba kowane ɗaya daga cikin su ya fi girman duniya kowane tauraro ɗaya nisan da yake da shi ne tsakanin mu da shi yasa kake ganin shi ɗan ƙarami haka amma kowane ɗaya ya fi girman duniya Allah subhanahu wataala ya kare mu to ai shine malamai suke cewa idan Allah ya nufin halakar da mutane sauraro ɗaya kawai zai sako ba kai ya markaɗa mutane kamar yadda kake ganin kwallo na murginawa kan gero ko haka kowa duk zai mutu duk girman sama karfin girman saman ka gidan saman ka da menene duk rodin da aka sa wannan tauraron yana murginowa zai rika murgine gine-ginen kawai ga duniyan fa gaba ɗaya ba mulki ne ta kawai an gama da mutum Allah ya ce mun aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa innahu laqur'an innahu laqur'anun karim wannan dinnan da kake gani da ake karantawa mutane Allah subhanahu wata'ala ne ya saukar da shi sunan shi alqur'ani an gani ko waye ya sa masa wannan sunan aka ce Allah ne ya sa masa walau ja'alna walau walau ja'alnahu qur'anan qur'anan a'jamiyan laqalu laula fusilat ayatu waye ya rada masa wannan sunan aka ce Allah ne yace to innahu laqur'anun karim wannan alkur'anin da kake gani wani irin littafi ne mai girman sha'ani littafi ne wanda yake tattare da alherai wannan alkur'anin da kake gani littafi ne wanda ya tattaro labaran mutanen da da labaran mutanen yanzu da labaran mutanen ƙarshe wannan alkur'anin da kake gani duk alherin da kake nema na duniya ne ko na lahira yana nan tare da shi rike shi yi aiki da shi zaka tarar wannan alkur'anin da kake gani shine abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mu'jiza nasa wanda wannan mu'jiza tasa ta fi na dukkanin sauran annabawa yau ina annabi nuhu mutuwa ta gama da shi mu'jizan da aka basa ne da yayi addu'a Allah ya ansa ko rabbi la tadarni aham rabbi la tadar al ardi min al kafirin da yara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara rabbi ghfirli wal walidayya ba ya gama addu'an ba kaga wata mu'jiza na shi ta saura an gama da shi sai wani annabi kira annabi Musa alaihi salatu wassalam ba yana da sanda ba ko ba haka ba in ya duka ruwa ruwa ya dare in ya duka dutse dutse ruwa ya rika fitar da ruwa kaman famfo kafa goma sha biyu ko ba haka bane a yanzu ina mu'jizan nashi na sandan akwai ta ka ganta ina an gama da mu'jizan shi sai wane annabi salih yana da taguwa ko ba ka faɗa ba yana da taguwa yau kaga taguwan ina take an gama ita sai wane annabi suleiman yana da mulki ko ya roki Allah wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di an bashi mulkin ko ba a bashi ba an bashi annabtan ko ba a bashi ba yau ina mu'jizan nashi yake mu'jizan fa mafi girman mu'jizan annabi suleiman shine wannan iskan ko وسخرنا له الريح تجري بأمره بأمرنا بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص wannan shine mu'jizan Annabi Sulaiman mu'jizan ma ta ce al'umma Annabi Muhammad ga tanan ku yadda kuke so da ita ku shiga jirgi ya dauke ku gaba ɗaya shu da kai ku maka ko ba haka bane eh aljanu su rika yi muku hidima mutane nawa ne a garin kafancin aljanu suke musu hidima na za a arama suna cewa arama ya ce a sassauta ma malam a sassauta a sassauta a yi kasa kasa ko to amma ko ka sani ko baka sani ba a garin da kake rayuwar nan akwai wanda aljanu ne suke musu hidima har wa'annan wasu daga cikin masu kuɗi da kake gani suna fantamawa wasu kuɗin su ba ba wai irin naka bane ba wasu aljanu ne suke ba su ko ba ku san wannan ba an gane wannan shi yasa malamai suke cewa karka ga wani ya yi kuɗi ka damu kanka kai ma dole sai ka yi ba ka san hanyar da ya biya samu kuɗin ba ba wani aljani ne zai zo ya gaya masa kana son kuɗi ya yi kai ina son kuɗi shi to shikenan ba za ka riga yin sallar isha'i ba kuma za a baka kuɗin za a baka kuɗin to kaga idan mutum shi maye ne ko ba ka ba shi maye ne na kuɗi sai ya ce ya yarda sai kuma ya daina yin sallan kuma za ga yana samun kuɗin to kai baka sani ba sai kai ma ka fita da hankalinka sai ka yi kuɗi baka san wancan me ya siyar ba ya siyar da lahiran shi yayi mutane nawa ne aka kama su sun je makabarta suna birne birne mutane nawa ne aka kama sun je makabarta suna kwakule kwakule an gano wannan abun ko to kakka bi irin wayannan rayuwa to ga aljanu nan suna ma wasu mutanen hidima mujizan annabi Sulaiman ba ta kare ba ta kare ga tunan ma wasu daga cikin mutanen ku suna yi ko ba haka ko sai wane sai annabi Isa alaihi salatu wassalam mujizan ka ganta yanzu yubri wal akmaha wal abrasa wa yuhyi al mauta bi idnillah wa yunabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadhakiruna fi buyutikum ko ba ka ga mujizan yanzu an gama da ita sai tawa ta rage sai ta annabi Muhammad sai ta shi ta kaɗai ta rage amma annabi Muhammad yana raye me yasa nashi bai kare ba bayan ya rasu saboda mu'jizar ta fi ta kowane annabi sai Allah ya ce innahu laqur'anun karim shi wannan alqur'anin qur'ani ne mai girma shi ne muka bai wa annabi Muhammad wanda yake cike da alheri mai yawan gaske wannan alkur'anin da kake gani yake cike da ilimomi masu tarin yawa ilimin mutanen farko da mutanen yanzu da mutanen ƙarshe Allah ya ce duk mun sa shi a alkur'anin ba in takaman ka iya lissafi to alkur'ani sai a kwatar da kai a lissafi ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce to lokacin mu ya kai ko bai kai ba tara da rabi to ka gani Allah ma ya ce a kaga lokacin mu ko ba a gani ba an gani to lokaci ya yi to za mu kaga gobe sai mu tashi anan inna hu qur'an saboda qur'ani yana da girma ne ba za mu wuce shi ba musamman kuma abin da yasa nake son mu tsaya anan ina da dalili na ne saboda wancan ayan ta gaba la yamassuhu illal akwai maganganun malamai wanda wasu yanzu suke ba da fatawa cewa mace ko tana cikin jinin al'ada za ta iya ɗaukan alƙur'ani kawai tsabagen mugunta kawai da rena addinin Allah to kaga ba za mu so mu karatun sauri sauri mu wuce wannan ba har hujjan da suke kafawa din an gane har hujjan da suke kafawa in Allah ya so ya yarda za mu kawo saboda mutane su sani ba wai ba a karanta hujjansu ba an sani an san abin da suka dogara da shi to amma ba a kan shi musulmai suke aiki kaga sai mu dan hakura mu ba a hankali din ko abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir ina da mu tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura ai afiya bismillah akwai mai tambaya wa alaikum salam wa alaikum mai tambaya yana tambaya misali na zakka yanzu yana kaiwa nawa ne ma'ana sai mutum yana da kuɗi dubu nawa ko yana da kuɗi miliyan nawa sannan zai iya bayar da zakka to a yanzu dai sai mutum ya mallaki nisabi naira miliyan takwas zuwa miliyan tara ne in bai kuskure ba miliyan takwas zuwa miliyan tara da wani abu shine nisabi miliyan takwas gobe dai zuwa gobe za mu ƙara dubawa sai mu ƙara gayawa al'umma don sai mutum yana da wannan kuɗin da ya kai naira miliyan takwas ko miliyan tara sannan zai zakka ya wajaba a kansa amma ba kar ya manta ko da kuɗinsa bai kai naira miliyan takwas ɗin ba ko miliyan taran ba Allah subhanahu wata'ala ya ce daga cikin siffofin muminai su ne wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum su ne wanda a cikin dukiyoyinsu da Allah ya ba su akwai wani haƙƙi sananne wannan haƙƙin sanannen lissa'ili wal maharu da wanda ya zo ya roƙe ka da wanda ma nauyi da kunya bai bari ya zo ya roƙe ka ba kai ka gano yana cikin damuwa sai ka ɗan sa hannu a ju sai ka ɗauko sai ka bashi an gane sannan kuma Allah dama ya faɗa ya ce wa amma sa'ila falatan haka wanda ya zo ya roƙe ka kar ka wulaƙanta shi in ba za ka ba shi ba ka gaya masa magana mai daɗi sai ya tafi an gana wannan ma'ana dai mu da Allah subhanahu wataala ya rufa mu asiri muke da daidai abin da za mu iya ci mu sha a yi sutura aka ce ka rika taimakon wayannan makusantan nan naka an gane wannan ba wai sai lokacin zakka ba domin idan ka tafi akan cewa sai lokacin zakka so ɗaya kenan a shekara za ka yi taimako ba ko ba so ɗaya ba kenan kuma dukkanin abin da za ka ba wani zai ishe shi ya rayu har zuwa shekara mai zuwa ka ba mutum kuɗi da yawa fa a yanzu shine ka bashi zakka na naira dubu hamsin ko dubu ɗari dubu goma ne ma ke bayarwa yanzu dubu goma dubu ashirin dubu biyar to ka gani yanzu idan mutum aka baka dubu ashirin za ka rayu da ta zuwa shekara mai zuwa ba za ka rayu da ka gani malam ya ta ma kafin ka isa gida kuɗin zai kare saboda za ka ga kana da bukatan ka sai shinkafa ko da rabin buhu ne rabin buhu kuma kaga ya ya kai naira dubu sha biyar ya kai nawa ya ci to ka gani a ai ni na sani ai ai ni ma almajirin ne ka gani ko saboda ka na faɗa wannan saboda mutane su gano ni ka bashi zakka naira dubu ashirin ne Allah ya saka da alheri mun gode Allah ya yaba Allah ya fi mu yabawa to amma wannan dubu ashirin ɗin da ka bashi ka tabbatar ba ba zai rayu da ita zuwa shekara mai zuwa ba to yanzu a bashi ya ta rayuwa cikin damuwa da kunci ko ko tunda Allah ya rufa maka asiri lokaci zuwa lokaci ka rika dan taimaka masa da abin da Allah ya yassare wanne ne hankali zai dauka lalle abin da hankali zai dauka shine lokaci zuwa lokaci kuma sai a rika dan bashi wani abu ana cewa to ga wannan kuma ko zai yi amfani ko kar ma ka nuna masa cewa yana cikin wula yana cikin damuwa da kaskanci a in ma za ka ba shi naira dubu ɗaya sai ka cito ga wannan ko za ta yi amfani kaga kana nuna cewa a dama yana cikin rufin asirin shi wannan ma ka dai ba shi ne ko za ta yi amfani a wani wurin wallahi za ta yi wallahi za ta yi Allah za ta yi domin musulunci baya son ka faɗa wani kalma ga wanda za ka ba shi taimako wanda har za ka sa shi cikin damuwa a'a ka nuna cewa yana da girmansa da mutuncinsa da darajarsa ko wannan za ta maka amfani ga wannan ba ka na ga kaman kana cikin kuncin rayuwa wallahi damuwa ga dubu daya haba ustaz ai ka fi mai mutunci ko ka suranta wannan ni ne na zo na maka haka sai kuma wani ya zo ya ce maka kamar misali nawa sai na zo na ce ma shi sahun human ko ba na suna kira sunan wani kada ya damu na ce ma wannan mutumin ka kamar na kana cikin kuncin rayuwa da damuwa na yi kamar haka fara cece ne wani ga wannan naira dubu ɗaya sai na bashi sai an rama shi kuma sai ya zo sai ya ce a'a wane ya kokari kwana biyu ba mu haɗu ba ka na ji daɗin ganin ka ga wannan ko zai maka amfani shi ma sai ya bashi dubu ɗaya cikin mutanen nan guda biyu wanne ne wannan mutumin zai fi yabawa na alaramma na alaramma domin akwai mutuntawa da girmamawa ishara kan cewa duk lokacin da zaka taimaki wani kar ka faɗa masa maganan da zata wulakantar da shi ko kaskantar da shi Allah ya ba mu ikon gyarawa wani dan waya yana son ya tambaya a baya wa alaikum salam bambance bambance kaga wannan shekarun da kake a nan duniya shekarun ka duka sun kai hamsin yanzu ba su kai ba ba su kai ba ayya to a lahira har yanzu ba kai kwana ɗaya ba akwai bambanci ko babu akwai bambanci ka yadda yanzu to a lahira kwana ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu sai an yi shekara dubu a duniya sannan sai a ce a lahira an yi kwana ɗaya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu to wai wannan fa irin idan an samu canjawan yanayi ne dare yayi gajere ko wani abin nan amma in a normal circumstance a ce ana lafiya lafiya to kowane kwana ɗaya a lahira daidai yake da shekara dubu hamsin تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين خمسين باكتي خمسين ألف سنة شكرا جبو خمسين شيني كوانا إيه على هيرا to yanzu mutum ya yi laifi sai a ce kawo to a kai shi gidan wuta ya shekara miliyan ɗaya na shekarar lahira dan Allah ya ɗan adam zai wanda har ake samun wasu suna cewa ko da wai sati ɗaya ne wai su shigar wutar lahira ɗin su yesu sun yadda sai sun cuci mutane wai ma kaji wai ma amane dan Allah wannan ya girmama Allah ka ce wai Allah ya sa ka a wuta wai ko da na sati ɗaya ne a matsayin maneji saboda irin cutan mutanen da ka yi akwai girmama Allah a wannan kwana bakwai ɗin nan fa sai ka ce dubu hamsin so bakwai nawa kenan aka samu dubu dari uku da hamsin mutum zai yi kwa shekaru dubu dari uku da hamsin a matsayin kwana bakwai a gidan wuta wutar da aka ce da za a sa dutsen ka goro a ciki zai narke wasu ba san Allah ba ke shi yasa suke rena Allah Allah mun tuba Allah ka yafe mana wani tambayan saboda kan mutu lokaci da yawa sai ina ganin tambayoyi sun kare Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah ya yafe mana wannan gari namu na kafancin Allah ya ƙara zauna mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da ƙasar mu tarayya Allah ya ƙara zauna mana da shi lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha da ƙasa na rashin jin daɗi Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke hali na kunci da matsatsi na rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke Allah ya maido mana da wadata da yalwa na arziki dan alfarman manzon Allah zuri'o'inmu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba jami'an tsaro na farin kaya da na bakin kaya dukkaninsu dai kowa cikin sana'a ta kirki Allah subhanahu wata'ala ya ƙara buɗi Allah ya ƙara albarka a cikin rayuwa abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah subhanahu wataala ya dauke abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana abinda ya gagare mu Allah ya gagare shi abinda ya fi karfin mu Allah ya yassare mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين